الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah godiya wanda ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin bin baz da yake wannan gari mai albarka na arlit a wannan yini mai albarka na ranar litinin wanda ya daidai da ɗaya ga watan ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 11 ga watan uku 2024 miladiyya don fara gabatar da tafsiri na ramadan na wannan shekara wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarauce mu a cikin wannan shekara da rasuwar babban malaminmu abokinmu ɗan uwa a sheikh muhammad awwal Allah ya ji kanshi da rahama wanda yake gabatar da tafsiri a wannan majalisi mai albarka a kowace shekara ya riga ya cikawa Allah alƙawarinsa kamar da Allah ta'ala ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje wanda suka gaskata abinda suka yi wa Allah alƙawari a kansa fa minhum daga cikin su man qada nahbahu akwai wanda ya cika alƙawarinsa ya ci gaba da gwagwarmaya wajen karantar da sunna da yada sunna har mutuwarsa wa minhum man yantazir daga cikin su akwai wanda suna nan suna jira ya iran mu da malaman mu muna addu'a Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon cikawa da imani cikawa akan sunna kamar yadda suka cika akan sunna Allah ya ba mu guzurin tarbosu muna addu'a Allah ya ji kan malam ya gafarta masa sa aljanna ce makomarsa ya karɓi kyawawan ayyukansa ya yafe masa kurakuransa ya kuma kula da zuri'ansa da ya bari dan uwa rayuwar malami a cikin al'umma ni'ima ce wadda take mai girma sannan karramawa ce daga ubangiji mai matukar girma mutuwar malami da kuma mutuwar fuqaha'u waɗanda suke karantar da mu addini musiba ce wadda take mai girma Allah subhanahu wata'ala ya sanya taurari a sama wanda da su ake gane hanya masu bulaguro suna cikin sahara ko cikin teku ko cikin daji da wannan taurarin suke gane gabas su gane yamma su gane hanya inda za su bi su je inda za su je to haka kuma Allah ya sanya wasu tauraru a ƙasa wasu taurari a nan ƙasa waɗanda su ne malamai wanda da su ne Allah subhanahu wataala yake haskaka al'umma taurarin da Allah ya halitta a sama yayi ishara zuwa gare su da fadin sa wa bin najmi hum yahtadun da taurari su matafiya suke shiriwa suke gane hanya suratul nahl aya ta 16 su kuma taurarin da Allah ya halitta a ƙasa wanda su ne malamai Allah ya ishara zuwa gare su da fadin sa waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina kuma mun sanya su sun zama al'umma jagorori wanda suke shiryarwa da umarninmu suke shiryuwa da umarninmu don haka malamai da suke kasa su ne taurari da Allah ya ajiye su domin su rika haskaka al'umma don haka sun cancanci a kira su da masabihu duja wato fitilu wanda suke haskaka duhu sun cancanta a kira su da nujumul huda taurari na shirya wanda da su Allah yake amfani wajen karya da kuma rusa batattun mutane da makiya Allah da ‘yan bin son zuciya su ne jagorori kamar ana tafiya ne a cikin jirgin ruwa duniya haka take kamar wani kududdufi ne kamar wani gulbi ne wanda aka hau wani babbar jirgin ruwa ana kokarin a tsallake haka duniya take wato wani wani teku ne wanda yake mai zurfi duk wanda ya fada ciki to nutsewa zai iya hallaka wannan shine misalin duniya jirgin ruwa shine abin da za a hau ya tsallakar da mu to wannan jirgin ruwa din shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Malik ya ce as-sunnatu safinatu nuh sunna ita ce jirgin ruwan annabi nuh to matukan wannan jirgin su ne malamai ka san jirgin ruwa ba ya tafiya da kansa sai an tuka shi to malamai su ne wanda suke matuka wannan jirgin fahim rubbanu safin su ne jagorori matuka wannan jirgin ruwa su ne humatuddin masu bawa addini kariya wanda suke shiryar da mutanen da suka kimauce suka firgice suka kutsa hanya wadda take ta hallaka to su suke dawo da su kan hanya daga da su ne rayuwa take tsaftatuwa da su ne rayuwa take tsarkakuwa su kamar rana ne a cikin yini su kamar lafiya ce a tattare da gangar jikin mutum malamai kenan al-imam ahmad alaihi rahmatullah yake cewa yana sifata malamai yace yad'una man dalla ila al-huda wa yasbiruna wa binna wa yasbiruna minhum ala al-adha yace suna kiran wanda ya bace zuwa ga shari'a suna kuma yin hakuri game da cutarwar mutane da suke tare da su kana malami kana ko kuma kana shugaba ko jagora to dole za ka yi ta fuskantar tsangwama da cutarwa da zargi da abin da mutum ya da wanda bai yi ba to malamai Allah ya ba su haƙuri akan ire-iren wa'annan abubuwa yuhyuna bi kitabillahi mauta suna raya matattu da littafin Allah wa yusiruna bi nurillahi ahlal ama sannan kuma suna wato haskaka wa makafi hanya da haske na littafin Allah yace fa kam min qatilin bi iblis qad ahyawhu mutum nawa ne iblis ya kashe malamai suka raya shi yace wa kam min dallin ta'ihin qad hadawhu mutum nawa ne ya bace ya dimauce malamai suka shirye da shi suka dawo da shi kan hanya ijam iji imam ahmad bin hanbal ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake cewa hum fil ardi bi manzilati an-nujum fi sama malamai a ƙasa a matsayinsu kamar taurari ne a sama bihim yahtadi al-hayran fi zalma da su ɗimautacce yake shiryuwa a cikin duhu wa hajatun nas ilaihim azam min hajatihim ila at-ta'ami wash-sharab bukatuwar mutane zuwa ga malamai ya fi girma fiye da bukatuwansu zuwa ga abinci da abin sha abinci za ka bukace shi ne su biyu ko su uku a wuni malami kuma baka wadatuwa daga gare shi a kowane lokaci وطاعتهم أفرض من طاعة الآباء والأمهات بنفس الكتاب ابن القيم يو ما لم يطاع تافز ما فرلا في يدي وإياي مزاد ما تطاع ونن بنسم القرآن تنسم القرآن يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر يا شافي ما لم يدكما جاغوروني ذاك سوء cancanta a sifata su da waɗannan sifofi da muka ambata me yasa ba za a sifata su da wannan ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce su ne magada annabawa yace al ulama warasatul anbiya wannan ai kadai ya ishe su falala Allah kuma ya yabe su da fadin sa yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat Allah yana daukaka waɗanda suka yi imani daga cikin ku da kuma waɗanda aka ba wa ilimi Allah yana daukaka darajojin su wani mai hikima yake cewa al-ilmu yajilu al-ama ala qalbi sahibihi kama yajli sawadar zalmatul kamaru yake cewa ilimi yana yayi makanta daga mai ita yace kamar yadda wata yake yayi duhun dare wani yake cewa falawlal ilmu ma sa'adat nufusu wala urifat alhalal wala alharam فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المزلة والرغام yake cewa in ba dan ilimi ba to da ba wata rai da za ta arzuta ba wata rai da za ta ci nasara wala urifa halal wala haram da ba a san halal ba ba a san haram ba in ba dan ilimi ba yace fa bil ilmi najatu min al maqazi da ilimi ne ake tsira daga jin kunya da wulakantuwa a duniya da lahira wa bil jahl al mazallatu war ragam da jahilci kuma ake samun kaskanci da wulakanci wani na ukun sai yace faman lam yazuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a zulla al-jahl tula hayatihi wa man fatathu at-ta'lim hala shababihi fakabbir alayhi arba'an liwafatihi yake cewa duk wanda bai dandani dacin wahalar neman ilimi ba ko da na awa daya to zai kwankwaɗi kaskanci da wulaƙancin jahilci tsawon rayuwarsa ya ce man fatahu ta'limu hala shababihi duk wanda koyon ilimi ya kubuce masa a lokacin kuruciyarsa bai nema ba fakabbir alaihi arba'an to yi masa kabbara guda hudu li wafatihi saboda ya mutu ba yi da rai yi masa kabbara guda hudu irin wanda ake wa gawa wannan yana nuna mana faralin ilimi don haka ba abin mamaki bane wanzuwar malamai a cikin al'umma ya zama ni'ima ga wannan al'umma tafiyarsu kuma mutuwarsu ya zama musiba a ban ƙasa ga wannan al'umma mutuwar malamai wata ɓaraka ce ake samu da wata kafa ce suke tafiya su bari a cikin addini wanda ake rasa wanda zai zo ya toshe ta ɗari bisa ɗari sai dai a kamanta ibn mas'ud yake cewa mautul alimi sunmatun fil islami la yasudduha shay'un makhtalafa al-layl wan nahar ya ce mutuwar malami summatun fil islam wata baraka wata kafa ce ake samu a musulunci wani gibi ne ake samu a cikin musulunci wanda la yasudduha shay'un ba wani abu da zai toshe wannan gibin maftalafan lail wan nahar duk caccanzawar dare da yini mana har abada ba za a samu wanda zai zo ya toshe wannan kafa da suka bari ba an tambayi sa'id bin jubair rahimahullahu ta'ala aka ce ma alamatu halakin nas menene alamar hallakar mutane sai yake cewa iza halaka ulama'uhu idan malamansu suka halaka suka mutu mutuwar malamai a cikin al'umma shine alamar hallakar wannan al'ummar abin da yake gaskata wannan maganar yana cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزئه من من العباد Allah baya karɓe ilimi fizgewa a matsayin wato intiza'an ta hanyar fizgewa yantazi'uhu min al-ibadi da zai fizge shi daga daga bayi mutum ya kwanta da ilimi ya tashi ya ji ba komai a kansa ya ji baya iya tana komai na ilimi da ya sani ba ta wannan hanyar Allah yake tumbuke ilimi ba ba ta wannan hanyar Allah yake zari ilimi ba yace walakin yaqbilu al-ilma bi qabd ulama sai dai Allah yana karbe ilimi ne ta hanyar kama malamai mana ta hanyar karbe malaman kashe malaman hatta idza lam yubqi aliman har sai ya rage ba wani malami da za a kira shi malami ittakhadha an-nasu ru'usan juhala to sai mutane su riki wasu kawuka wasu jagorori jahilai su tuma rawani a gansu ana tsammanin su a matsayin malamai alhali ba malamai bane فسئلوا يازو اي موسى تنبيا فافتوا بغير علم su bayar da fatawa ba da ilimi ba fadallu wa adallu sai su bata kuma su batar ibn hajar da ya kawo wannan hadisin a cikin fathul bari yace fadalla hada ala anna dhahab al ilmi yakunu bi dhahab al ulama wannan sai nuni zuwa ga cewa ashe tafiyar ilimi yana kasancewa ne ta hanyar tafiyar malamai malaman tafsiri da suka zo kan ayar Qur'ani da ta zo a cikin suratul Ra'd aya ta 41 da Allah yake cewa awalam yarau anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha shin ba sa gani ne yadda muke zuwa wa ƙasa yadda muke zakke wa ƙasa mu rika rage ta muna tauye ta daga sasanninta daga gefanta ƙasa Allah ya ta rage ta ta gefanta ta ta matsewa ibn Abbas da ya zo sai yake cewa kharabuha bi mauti ulama'iha wa fuqaha'iha wa ahli al-khair minha tauyewar ƙasa da Allah ya ambata da rushewarta wani yana faruwa ne ta hanyar mutuwar malamanta da malaman fiqhun cikinta da kuma ma'abuta alkhairin da suka zo a ciki Imam Mujahid ya ce huwa mautul ulama abinda ake nufi da tauye ƙasa shine mutuwar malamai wani mai hikima ya ce al-ardu tahya idza ma asha alimuha mata yamut alimun fiha yamut tarafu kal ardi tahya idza ma al-ghaysu halla biha wa in aba ada fi akfani hattalahu yake cewa ƙasa tana rayuwa ne idan malamin da yake wannan gurin ko yake kan wannan ƙasar yana rayu mata ya mutu alimun fiha ya muttarafu a duk lokacin da wani malami ya mutu a doron duniya to wani bangare ne na duniyar ya mutu wani bangare ne na duniyan ya rushe sai ce bari in baka misali dan ka gane yace kal ardu tahya kal ardi tahya idza mal ghaisu halla biha kamar kasa ce da take rayuwa idan ruwan sama ya sauka a kanta za ka kasan ta rayu ta fitar da tsoro ta fitar da yabanya ta fitar da nau'uka iri-iri na abinci wanda ake bukata wa in aba amma idan ruwan saman ya ki sauka ada fi akfani hattalafu suka kasan tana bushewa can fari ya kama ta can rashin abinci ya kama al'umma to malamai su ne kamar wannan ruwan sama wanda yake sauka a ban kasa domin ta rayu idan ruwan sama bai sauka ba kasan za ta mutu haka idan babu malami a cikin al'umma ko malamin da yake cikin al'umma ya mutu to wannan al'ummar ita ma ta samu tawaya tare da ita mu mutanen arlit mun ɗanɗani wannan musiba a cikin 'yan tsirarin shekaru fi bizin isini a cikin 'yan shekarun da ba su kai goma ba mun ɗanɗani wannan musiba ɗaya bayan ɗaya na mutuwar manya-manyan malamanmu malami na farko wanda ya rasu babban malaminmu jagora uba malam rabi'u allah ya ji kanshi da rahama ya gafarta masa wanda su ne suka yi gwagwarmayar kafa sunna a wannan gari da ba ta kariya ba irin wulaƙancin da ba su fuskanta ba ba irin musgunawa da ba su fuskanta ba irin cin mutuncin da ba su fuskanta ba amma kuma suka ci gaba da haƙuri suka ci gaba da karantar da al'umma suna wa'azantar da su har suna ta kafu muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa duk wannan al'ummar ya zamo suna da kamshin abubuwa da suke aikatawa na ibada za a rubuta musu a mizanin hasanatu din su saboda gwagwarmayar da suka yi na kafa sunna muna addu'a Allah ya haskaka kaburburan su shine malami wanda Allah ya ɗauke mana na farko bayan shi da 'yan shekaru kaɗan malami na biyu shi ma Allah ya karɓe mana kayansa shi ne abdulmumin wanda yake garin kominat bala abdulmumin shi ma mutuwarsa kowa ya san ta samar da giɓin da har yanzu mun kasa cike shi kowa ya san da wannan wannan yana gaskata abin da malaman nan suka faɗa wanda muka karanta maganganunsu jarabawa ta uku da ta same mu ita ce mutuwar wannan malami الشيخ محمد أول رحمه الله تعالى wanda a wannan shekara shi kuma Allah ya karɓe mana shi wanda har yanzu ba mu daina jin raɗaɗin rabuwa da shi ba to wa'annan malaman waɗanda su sun riga sun cikawa Allah alƙawalinsa sun bar wani giɓin da ba za mu iya cike shi ba ba za mu iya cike shi ba sai dai abin da ake nema daga gare mu kowa ya yi ƙoƙari iya abin da yake iyawa don mun ga mun kamanta ko da ba mu yi abin da suke yi ɗari bisa ɗari ba fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bi kirami falah mu yi kokari mu koyi da su mu koyi da hakurin su da gwagwarmayar su da jajircewar su ko da ba mu zama kamar su ɗari bisa ɗari ba domin koyi da mutanen kirki wannan rabauta ne a yanzu da izinin Allah za mu fara karatu daga inda malam ya tsaya الشيخ محمد أول الله يجزيك إن شاء الله za mu yi karatun da gwargwadon abin da bahaushe yake cewa da babu gara ba daɗi domin malam awwal malami ne wanda yake ya samu karkuwa a cikin zukatan mutanen da suke wannan masallacin da kuma cikin zukatan ahli sunna da suke wannan garin ba abin da ya janyo ya samu wannan karkuwar sai jajircewarsa akan ilimi da kuma kyawawan ɗabi'unsa da halayensa a wajen mu'amala da mutane da kuma kyakkyawan usulubi da yake da shi wanda yake cike da hikima wajen isar da saƙon Allah wanda ya kaɗaita da shi a tsakankanin malamai usulubi da salo na isar da saƙo wannan ya sa yana da tasirin da ba wanda zai zo yi tasiri irin nashi kuma saboda kasancewarsa shine jagoran wannan makarantar shine mudir ɗinta kuma shine limamin wannan masallacin tun lokaci mai tsawo a baya to zai zama ya fi kowa sanin abin da 'yan makarantar suke bukata da wanda suke masallacin abin da suke bukata na ilimi da mustawa ɗinsu na ilimi da wanda suke halartar masallacin wajen karatuttuka kuma shi ya fi kowa sanin bukatunsu da halayyarsu amma ni da aka ɗora min nauyin yin tafsiri a majalisansa na saba masa ɗari bisa ɗari akan wa'ina abubuwa ta ɓangaren ilimi ilimin ba ɗaya ba ne ta ɓangaren ɗabi'u da halaye ɗabi'un da halayen ba ɗaya ba ne ta ɓangaren uslubi da salon isar da sako salon ba ɗaya ba ne ta ɓangaren sanin halayyar mutanen da suke cikin masallacin mun bambanta da juna da ni da shi shi yasa na ce za mu yi abin da bahaushe yake cewa da babu gara ba daɗi sannan ina gabatar da matuƙar godiya ta ga malamai na wannan tafiya na wannan ƙungiya ta iya sunna da kuma kwamitin wannan makaranta da wannan masallaci da jagororinsa da kuma sauran malaman wannan makarantar da ɗaliban makarantar da duk wanda yake da alaƙa da wannan masallaci da wannan makaranta ina matuƙar yin godiya a gare su bisa ga kyakkyawan zato da suka yi a gare ni bisa ga kyakkyawan zaton da suka yi a gare ni wajen gabatar da ni domin in gabatar da tafsiri a wannan majalisi mai albarka a wannan wata mai albarka ina kuma addu'a a gare su Allah subhanahu wata'ala ya ƙara kyautata niyyarsu ya ƙara haɗa kawunansu ya sanya albarka a cikin al'amuransu ya musu jagora ya musu muwafaƙa a cikin al'amurra ya kuma ba su haƙuri da jajircewa akan abin da suke yi na jagorancin da'awa da kuma jagorancin karantar da ilimi ina fada ga Allah subhanahu wata'ala ya sanya ni ya sanya ni a inda suke zatona ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya ni in zamo a gurin da suke zato yanda suke zatona su same ni kamar haka ko kuma fiye da haka ina roƙon Allah kuma ya taimake ni akan sauke wannan nauyi da suka dora mu da kuma bani muwafaka da ikhlasi da sadadi a wajen abin da zan faɗa da kuma abubuwa da za mu aikata na ibada baki ɗaya abu da wanda yake sananne malam yana gabatar da tafsiri da littafi mai suna tafsirin Qur'an للأسرة المسلمة والأطفال نا الشيخ سعد يوسف محمود أبو عزيز رحمه الله وأن للتافي ني تكيتتشي littafi ne wanda yake muktasar babu babu faɗaɗawa a ciki saboda kun ji manufar wallafa shi bil usra al muslima wal afal an wallafa shi domin fami ta musulmi usra shi ne fami domin fami na musulmi da kuma mai al'atfal yara matasa wanda suke tasawa a fagen neman ilimi shi yasa yi shi tare da takaitawa wannan kuma yana nuni zuwa ga hikimar malam saboda kasancewar masallacin masallaci ne na makaranta kuma galibin ɗaliban da suke makarantar matasa ne da yara da kuma iyayensu wanda suke zuwa halartar karatuttukan wannan shi yasa ya zaɓi wannan littafin bisa ga kyakkyawan zaton da nake masa saboda ya zama karantarwa ce ga fami baki ɗaya da kuma matasa da suke karatu a wannan makaranta da haka da izinin Allah za mu ci gaba da wannan littafi da malam yake karatu da shi sannan kuma za mu ci gaba daga inda ya tsaya in Allah subhanahu wataala ya yarda sai dai a wasu mas'aloli waɗanda muka ga suna ɗan buƙatar bai wato ɗan ƙarin haske da kuma wani ƙarin taudihi to za mu yi wannan bayanin za mu ɗan ƙara haske insha Allah a wasu gure dai da gwargwadon iko malam Allah ya ji kanshi da rahama yana cikin suratul shu'ara suratul shu'ara aya wato ita ce sura ta 26 idan mutum ya faro daga Fatiha sannan ya tsaya da karatu a aya ta 104 ya tsaya a aya ta 104 ƙarshen kissar إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بإذن الله ذا متشقبا دقى آية تأريد بير وده إتشكسر النبي نوح عليه الصلاة ذا متاشف أن الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسعلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم na wannan ayoyi da malam ya karanta su ne ayoyin da suke ɗauke da kissar annabin nan wanda aka fi sani da annabi Nuh wanda shine annabin farko wato manzo na farko daga cikin manzanni Allah ya ce kadzabat qawmu nuhin al-mursalin iz qala lahum aquhum nuhun alla ala tattaqun a can akwai inda ya ambaci kalmar al-arzalun to kasancewar malam wanda yake tafsirin littafin yana kawo ma'anil kalimat ma'ana kalmar da take bakuwar kalma to sai ya kawo ta sai ya gaya muku ma'ananta shi yasa nan a littafi wanda suke da littafin ya rubuta ma'anil kalimat sai ya ɗauko kalmar al-arzalun wannan kalmar ta al'arzalun ta zo a cikin aya ta 111 ƙalu a nu'minu laka wattaba'aka al'arzalun kalmar al'arzalun ya ce arada wato abin nan arazilun nas abin da yake nufi kaskantattun mutane al'arzalun shi ne kaskantattun mutane a yi siflatihim wa ahlil khissati fihim shi ne kaskantattunsu da kuma wanda suke ma'abuta kaskanci daga cikinsu shi ne ma'anan kalmar al'arzalun kafin mu zo kanta sai mala yace kuma at-tafsir sai kawo tafsiri yace kadzabat qaumu nuhin al-mursalin sai yace taqaddama ma'anahu ma'anar wannan ya gabata yana nufin can cikin suratul hijr an ambaci wannan wato an ambaci irin wannan a cikin suratul hijr a can kuma yayi bayani yayi tafsiri dangance da abin da ake nufi da wannan kalmar kadzabat in aka ce kazzaba shine ma'anan ya karyata da aka ce kazzabat aka kawo shi tare da ta'anisi saboda kaunar kalmar qawm tana nufin jama'a shi yasa aka ce kazzabat wata jama'a kenan qawmun jama'an nu sun karyata karyatawa ana karyatawa ne ta hanyoyi guda biyu ana karyatawa ta hanyar girman kai da juhudi ja'inja shine mutum ya karyata abu yayi girman kai yayi jayayya da shi bayan a zuciyansa ya san gaskiya ne to wannan wani nau'i ne na ƙaryatawa irin ƙaryatawan fir'auna wa jahadu biha wa sayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi jayayya da gaskiya bayan zukatansu sun yi yaƙini da wannan gaskiyar amma me yasa suka yi jayayya saboda zalunci da girman kai da kuma neman ɗaukaka sannan akwai nau'in ƙaryatawa na biyu shine ƙaryatawa da zuciya amma a gaskata da baki shine abin da ake kira munafirci shine ƙaryatawa irin ta munafirci su zo gaban manzon Allah munafikai su ce nashhadu innaka da rasulullah wallahu ya'lamu innaka da rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun da haka kaga sun zo da baki sun ce mun shaida cewa kai manzon Allah ne amma Allah ya ce Allah ya shaida cewa Allah ya san cewa waɗannan munafikai ƙarya suke yi kaga wannan wani nau'i ne na taklibi kiran ƙaryatawa ta hanyoyi guda biyu ko ta hanyar ka yarda zuciyanka ta yarda amma bakinka ya ƙaryata wannan shi ake cewa juhudi shi ake cewa girman kai ƙaryatawa nau'i na biyu shine zuciyanka ta ƙaryata amma bakinka ya gaskata shine munafikai kenan yazo da baki yace na gaskata na yadda da kai na yi imani da kai amma kuma a zuciyarsa ba haka bane yayi wannan dan ya cimma wata manufa tashi ko wani buri da yake da shi a cikin zuciyarsa to mutanen annabi nuhu sun karyata duk da Allah bai bayyana mana nau'in karyatawar ba amma muna fahimtar karyatawa ce irin ta juhudi da jahil ja da girman kai saboda abubuwan da zamu gani a gaba ina fata an fahimta Allah ya ce mutanen annabi Nuhu sun karyata aka ce qaumun Nuh idan aka ce qaumur rajuli shine aqiba'uhu alladhina yajtami'una ma'ahu fi jaddin wahid dan aka ce qaumu din mutum sune makusantansa wanda suke haduwa da shi a kaka daya wanda suke hadewa a kaka guda daya amma mutum yakan iya zama cikin waɗansu mutanen da ba danginsa ba ya daɗe a cikinsu sai a kira su qaumuhu mutanansa saboda me saboda dadewar da yayi a cikin sa a cikin su sun zama kamar dangin sa kamar mutanansa to nan da Allah yake qaumun nuhin anan malam yace aifin nasab ma'ana ɗan uwansa a cikin annasab kamar da zai zo a can gaba isqala lahum aquhum nuhun sai shi aifin nasab fi nasbi kenan qaumuhu anan ana nufin ɗan uwansa ne na jini ‘yan uwansa ne wanda suke da dangantaka da shi suka ƙaryata wa al-mursalin mutanen annabi nuh sun ƙaryata al-mursalin sun ƙaryata manzanni me yasa aka ce sun ƙaryata manzanni tare da cewa annabi nuhu kawai suka ƙaryata domin mun ce kafin annabi nuhu babu wani manzo annabi adamu ne shi kuma annabi adamu annabi ne ba manzo bane ya zama annabi kuma saboda laruran dole sai an samu annabi wanda Allah zai rika magana da shi a lokacin shi yasa ya zama annabi annabi adam zuri'ansa da suka tashi karkashinsa su kuma suka tashi a matsayin wanda suke kan addininsa don haka shi annabi adam annabi ne ba manzo ba ne manzo na farko shine wa shine annabi nuh to sai aka ce sun karyata manzanni alhali ba wani manzo da ya gabata a baya to me ake nufi da sun ƙaryata manzanni malamai suka ce saboda ƙaryata manzo guda ɗaya kamar ƙaryata dukkanin manzanni ne idan ka ƙaryata manzo guda ɗaya daga cikin manzannin Allah to kamar ka ƙaryata dukkanin manzannin Allah ne baki ɗayansu to kasancewar annabi Nuhu da wanda za su biyo bayansa ƙaryata ɗaya daga cikinsu ƙaryata dukkaninsu ne sai aka ce sun ƙaryata manzanni maimakon a ce sun ƙaryata manzo wanda shine annabi Nuhu to wannan shi yasa aka kawo shi da jam'i sai aka ce al-mursali sun ƙaryata manzanni wanda anan ma da yake taqaddama ma'anahu yace iz qala lahum aquhum nuh a yayin da dan uwan su nuhu yace da su mala yace aikin nasab dan uwan su a nasaba dan uwan su na nasaba annabi nuh tare da mutanansa bayanansa ya zo a gurare daban-daban a cikin alkur'ani ya zo a suratul araf ya zo a suratul hud ya zo a suratul mu'minun haka kuma ya zo a suratul nuh can gaba amma ko ina yakan zo da salo daban-daban wanda ya saba ma salon da ya zo a wani guri wannan yana daga cikin hikimar kididduguwar kissoshi a cikin alkur'ani a kawo kissar annabi anan a kawo ta a can duk inda ta zo sai kaga ta zo da wani ƙarin fa'idan da ba a same shi a can ba to suka ce nasabar annabi nuh tana tikewa zuwa ga shis ibn adam shis dan annabi adam an ambaci annabi nuhu a cikin alkur'ani sau 43 a guri 43 mutanen annabi nuhu sun kasance gumaka suke bautawa dalilin da yasa suka fara bautar gunki shine an samu wasu malamai daga cikinsu wasu waliyai mutanen kirki mutum wato mutum biyar malamai guda biyar da suka zauna suka karantar da addini suka kira mutane zuwa ga musulunci bayan rasuwarsu sai shaidan ya zo musu da wata bid'a ya zo ma mabiyansu almajiransu da wata bid'a cewa kar ku bari tarihi ya manta da wa'annan malamai naku guda biyar sunansu waddan da suwa'an da yahusa da yaquqa da nasra sun zo a cikin suratul nuh يقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا وأن من من وليين da aka yi a baya a tarihi shi ɗaya ce kar ku bari tarihi ya manta da su da aka ku kafa gumakansu ku sassaka gumakansu sai ku kafa a majalisansu inda suke koyar da ilimi idan mutane suka zo suka ga hotonsu suka ga gunkinsu wannan zai kara musu karsashi domin a lokacinsu ba a hana sassaka gunki ba idan suka zo suka ga gumakansu zai kara musu karsashi a wajen ibada sannan su kuma tarihi ba zai manta da su ba duk wanda ya zo za a ce wannan kakanku ne wane wannan wane ne wannan wane ne to kaga sai shigo musu ta wannan kofar sai suka ga eh yin hakan abu ne mai kyau to sai suka sassaka gumakan ba dan su bauta musu ba kawai dan saboda wannan manufa da muka ambata bayan shekaru masu tsawo da suka wuce ilimi yayi karanci jahilci yayi yawa sai shedan ya dawo sai ya ce wa jikokin jikokin su wa'annan gumakan da kuka gani su ne allolin iyayenku da su ake musu ruwan sama in suna bukatar ruwan sama ko suna da wata bukata sukan zo wajen wa'annan gumakan ne su roƙe su sai su biya musu bukata sai suka fara zuwa wajen gumakan suna roƙo kafin a ce mai shirka ta game ƙasa shirka ta game duniya to shi ne sai Allah ya aiko annabi Nuhu wanda shi ne manzon farko wanda Allah ya ce kana nasu ummatan wahida kana nasu ummatan wahida wa ba'asa Allahu nabiyyina mubashirina wa munzirin mutane da sun kasance al'umma ɗaya akan addini ɗaya tsawon ƙarni goma kamar da ibn abbas yake faɗa shekara duhu ana akan addinin annabi adam babu shirka sai dai saɓo ne saɓani wannan ya kashe wannan ayi kaza wannan amma dai babu shirka to sai Allah sai wato sai fahtalafu sai mutane suka saba dan kana nasu ummatan wahida ana kaddara fahtalafu to sai suka saba suka dawo suna shirka wa ba'asallahu nabiyina mubashirina wa munzirin sai Allah ya aiko annabawa ana nufin manzanni suna masu bishara suna masu gargadi to manzan farko da Allah ya fara aikowa shine annabi nuh alaihi salam Allah ya aiko shi zuwa ga waɗannan mutane wanda suka shahara da bautar gunki wanda ya sha wahala a cikin su saboda ya share kusan shekara 950 yana wa'azi walqad arsalna nuhan ila qaumihi فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون الله تعالى كما أيك أن نوح زوى جمتا ننسى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما سيزونا أتكين شكرا دهو إن بند شكروا همسا wannan shekaru ne na wa'azi amma duk da haka suka kafurce masa suka yi ta azabtar da shi fa akhadhahum tufanu wa hum zalimun sai ruwan tufa ne ya kama su alhali su suna azzalumai to shi ne Allah yake ba mu kissar a takaici yace mutanen annabi Nuhu sun karyata manzanni iz qala lahum aquhum Nuhu a yayin da dan uwansu annabi Nuhu yace da su dan uwansu a nasaba yace da su ana tattaqun shin ba za ku kiyaye dokokin Allah ba ai ala tattaqun Allah fala ta'suhu bishirki wal ma'asi shin ba za ku kiyaye dokokin Allah ba kada ku saba masa ta hanyar aikata shirka da ayyukan sabo sun karyata annabin su a lokacin da ya zo yana musu nasiha yana musu gargadi yana ce da su ala tattaqun ai ala tattaqun Allah shin ba za ku kiyaye dokokin Allah ba Allah da ya halice ku ya arzurta ku ya ba ku kyakkyawar rayuwa shin wannan bai cancanta ku kiyaye dokokinsa ba ku daina haɗa shi da ababen bauta kuna kyale bautarsa shi kaɗai Allah subhanahu wata'ala ya sifata su da ‘yan uwa a gare shi saboda shi ɗaya ne daga cikinsu su ya san sun san nasabarsa kuma sun san darajarsa kuma sun san tasawarsa ɗan uwansu ne na jini ba ɗan uwa na addini ba domin su mushrikai ne shi kuma musulmi ne annabi ne mai imani don haka a kohun da aka ambata ana nufin ɗan uwansu ta ɓangaren dangantaka ta ɓangaren nasaba me yasa aka ce ɗan uwansu don a nuna musu ai ɗan uwanku ne kun san shi kun san iyayensa kun san kakanninsa kun san tasawarsa har girmansa idan yana da wani hali mara kyau da kuka sani wanda zai sa ku karyata shi ku faɗa shi yasa aka ce ɗan uwansu don a nuna musu matsayinsa a tattare da su yace da su ala tattaqun inni lakum rasulun amin lalle ni a gare ku manzo ne wanda yake amintacce ay muhtamanun ghayr muttaham ni manzo ne wanda yake amintacce ba wanda ake tuhumar sa da wani abu na ƙarya ko haɗinci ko wani abu ba kuma haka Allah yake tsarkake annabawa kafin ya aiko su duk annabin da Allah zai aiko shi to tun yana karami Allah yake tsare shi daga aikata abubuwa na ha'inci da ƙarya da sauransu za ta yi ce ni a gare ku manzo ne wanda yake amantacce kun san amanata kun san matsayina a cikin ku za ka ina umartan ku ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah domin ni manzo ne sananne a tsakankanin ku sananne wajen ruɗu da amana sananne a wajen rashin yaudara da alrashin ba ku sani da wannan ba ba ku sani da ƙarya ba za ka ni manzo ne ya ka ce rasul shine annabin da Allah ya aike shi zuwa ga wata al'umma kafira annabin da Allah ya aike shi cikin wata al'umma musulmi masu imani muminai wanda shi ake ce masa annabi ta iwa ya zo da sabuwar shari'a ta iwa ya zo da shari'ar annabin da ta gabata amma an aiko shi ne a cikin al'umma mumina ya zama kamar malami yana karantar da su wanda shi ne annabi manzo kuma shi ne wanda za a aike shi zuwa ga wata al'umma da ta kafurta shi ma ta iya a aike shi da sabuwar risala ta iya kuma ya ci gaba da risalar annabin da ya gabace shi amma dai an aike shi zuwa ga wata kafirar al'umma wannan shi ne ta'arifi na ar-risala bambancin tsakanin ar-risala wa nubuwa kamar da ibnu taymiya ya faɗa a cikin littafin sa an-nubuwat sabanin da ya shahara a bakin malaman mu cewa annabi shine wanda aka yi masa wahayi aka ce kare ga kowa manzo kuma shine wanda aka yi masa wahayi aka ce kuma ya isar da shi zuwa ga al'umma wancan tarihi da ibnu taymiya in ka bi diddigin dalilai to zaka ga yafi karfin dalili yace to ni a gare ku manzo ne rasul ne saboda su kafirai ne an aike shi ne zuwa ga wannan al'umma kafira sannan aminin ne ni amintacce ne fattaqullaha wa ati'un da haka ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah kuma ku yi min da'a mala fi ma ya'murukum bihi ku yi min da'a a cikin abin da Allah yake umurtan ku da shi fattakullaha wa ati'un ma'ana matukar al'amari na kamar ya haka yake kun san da wa'annan sifofi da na ambata kun san cewa ni manzo ne kun kuma san cewa ni amintacce ne kuma ga ni dan uwanku kun san tasawa ta kun san iyayena to wannan ya kamata ku yadda da ni ku kiyaye dokokin Allah wanda ya aiko ni da su wa ati'un kuma ni ku yi min da'a ku yi min biyayya wannan abubuwa guda biyu su ne wanda suke tabbatar da kalmomin shahadar nan guda biyu wato taqwallah ita ce take tabbatar da kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah la shaida ba abin bauta bisa cancanta sai Allah to abin da yake tabbatar da wannan kalmar shahada shine takawa kiyaye dokokin Allah dan ka faɗi la ilaha illallah da baki kuma ka zo a aikace ka saba mata to kaga wannan faɗa da baki ɗin ba zai ba zai amfane ka ba sai ka kiyaye dokoki to wannan kiyaye dokoki shi yake tabbatar da kalmar shahadar ka ibn mas'ud yake cewa man qala la ilaha illallah la nusaddiquhu hatta yusaddiquhu amalu duk wanda yace la ilaha illallah ba za mu gaskata shi ba sai aikin sa ya gaskata shi dan ka zo da baki kana la ilaha illallah ce ba za mu gaskata ka ba sai aikin ka ya gaskata ka muhammadur rasulullah ko kuma nuhun rasulullah ga mutanen annabi nuh haka za su haka suke cewa kamar da muke cewa muhammadur rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah su ma haka suke cewa ashhadu anna nuhan rasulullah ashhadu anna nuhan rasulullah haka su ma suke faɗa da haka kalmar fa'ati'un ita take tabbatar da shahadatu anna nuhin rasulullah abanna anna nuhin abinda anna nuhan rasulullah ita ce abinda take tabbatar da shaida cewa anna nuhan rasulullah tabbas annabi nuhu manzan Allah ne zuwa ga wa'annan mutane ba zai tabbata ba cewa sun gaskata annabi nuhu har sai sun yi masa da'a ko sun cewa annabi nuhu mun tabbar mun yarda cewa kai manzo ne mun shaida cewa kai manzan Allah ne wannan shaidawar ba za ta yi amfani ba sai sun yi mai sai sun yi wa annabi nuhu ɗaya shi sa yace fattaqullaha wa atiyun kamar wannan al'ummar ne dole sai mun kiyaye tauhidi mun kiyaye dokokin Allah kalmar shahada mu ta tabbata ba dole sai mun yi biyayya ga sunnar manzon Allah mun mun yi watsi da bid'a da bid'o'i sannan shahadar mu game da Annabi Muhammadu manzon Allah ne ta tabbata kina wannan lafazi na fattaqullaha wa atiyun yana tabbatar da kalmar shahadodin nan guda biyu yace wa ma as'alukum alayhi ajra wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin yace kuma ba na roƙon ku wani abu na sakamako wani abu na lada akan wannan aiki da nake muku na da'awa ay la atlubu minkum ajran ala nushi lakum ba na neman wani lada daga gare ku akan nasiha ta a gare ku nasiha da nake muku ba na cewa in na ƙare ku biya ni in ajri illa ala rabbil alamin ladana sakamakona bai zamo ba face daga wajen ubangijin halittu ai addakhiru thawaba dalika inda rabbi ina taskace ladan aiki na a wajen ubangijina ubangijinsa shine wanda yake mahaliccinsa kalmar rububiyya tana nufin al-khaliq wanda yake mahalicci al-malik mamallakin halitta ar-raziq wanda yake arzikta halitta wannan shine ma'anar rabbu mai tarbiya mai tarbiyantar al'umma halittar su mallakar su da kulawa da su da kuma arzikta su zuwa ga bukatun su arzikta su da abubuwan da yake bukatun su ne yace to sakamako na yana wajen ubangiji na wanda shine Allah subhanahu wata'ala wannan shi yake nuna maka ikhlasin annabawa akan abin da suke yi na isar da sakon Allah suna isar da sakon Allah ne ba don neman wani sakamako na duniya ba suna isar da sakon Allah ne domin neman sakamakon lahira suna neman sakamakon da yake wajen Allah ne ba sakamakon da yake wajen mutane ba ba sakamakon da yake wajen mutane ba da haka yake cewa ba na neman wani sakamako daga wajen ku domin sakamako na ladana yana wajen Allah Allah shi ne wanda zai biya ni aikin da nake yi wanda shi ke nuna wajabcin ikhlasi a cikin da'awa dole wanda zai yi da'awa ya kira mutane zuwa ga addini to ya zamo ya tsarkake niyya ya yi wannan dan Allah wannan shi ne zai sa da'awan ta yi tasiri wannan shi ke nuna maka wato rashin ikhlasi a cikin da'awa yana sanyawa da'awar ta ke yin tasiri lura mu gani a ƙauyuka ko wasu garuruwa da muka tashi a inda za ka ga wani malami ya zo daga wani gari ya zo wajen wa'azi sai a ce an yi bakon malami ya zo wa'azi bakon malami ne dama ya harnace wa'azin ya iya shi shi kaɗai dama ya iya bayan wannan kana ce mishi wani bai iya ba dama wa'azi ne kawai na cin kasuwa idan ya zo gari ya yi wannan wa'azin gobe zai wuce wani gari to zai yi wa'azin da yake ya riga ya iya wa'azin kuma ya kware shi ya tsara shi kamar waƙa in ya zo yana yi da sai kun tsorata ku ta kuka abin ya kama zukatan mutane a ta kuka sai ya ƙare wa'azin sai muku hannu to a kawo na sadaka to duk abin da ya faɗa din sai ka ji ya cire daga zuciya kira ba ta fahimta bayan abin ya yi tasiri a bayan a miƙa hannu ya ce to a kawo a kawo a kawo ya fara bara ko ya fito magani da layu ya fara talla ko ya fara tallan barori da sauransu to sai kaga duk abin nan da kuka samu a zuciyanku na imani da tsoron Allah duk sai ku neme shi ku rasa saboda rashin ikhlasansa ya kore tasirin da'awarsa dan mutum yana son da'awarsa yayi tasiri to dole sai yayi ta da tsarkakakkiyar niyya abin da kake nema na duniya Allah zai baka shi ko da baka yi dan shi ba domin a rubuce yake Allah zai iso maka da shi ta inda baka yi tsammani ba kar ka yi dan shi ka yi dan Allah ko da baka yi dan shi din ba in Allah ya rubuta zai zo maka zai zo in Allah ya rubuta arzikin zai zo ko sakamakon duniyan zai zo zai zo kuma ko ka yi dan shi din in Allah bai rubuta zai zo ba zai zo ba to sai ka yi dan Allah in ka yi dan Allah to shi Allah zai rubuta maka rabanka da duniya shi Allah shi zai baka rabanka da duniya ya zama a matsayin bonus sakamakon da'awarka kuma zaka same shi a wajen Allah amma idan ka yi dan duniya ko dan neman duniya to sai zama abin da ka samu na duniya zai shine rabanka in mutum ya je lahira sai a ce a zahabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha kun riga kun tafiyar da kyawawan ayyukan ku tun a duniya kuma kun ji daɗi kun ji daɗi da abin ku kayi dan duniya kuma an baka ka samu duniyar ba shikenan ba iya rabanka kenan Allah ya kare mu daga wannan Allah ya tsare mu daga wannan ashe wanda zai yi da'awa ba da kyakkyawan niyya ba to bai koyi da halin annabawa ba domin halin annabawa shine suna yin aikin su na da'awa domin Allah shi yasa kowane annabi zaka samu yana da sana'a zaka ji an ce wannan annabin makiyayi ne wannan annabin manomi ne wannan annabin makeri ne wannan annabin kuma mahauci ne duk tarihi ya nuna annabawa suna da sana'a wani kafinta ne yana yana harakar sassaka wannan abin nan kwabobi da gadaji da wani ne annabawa dukkaninsu suna da sana'a maza Allah yake mana ishara zuwa ga annabi Hud yake cewa bai taba cin wani abu ba sai abin da ya nema da hannunsa shi baya cin wani abu sai abin da da hannunsa ne ya nemo shi to kaga wannan shine halin annabawa wanda ya kamata masu da'awa su yi koyi da su wanda shine zai sa da'awan ya yi tasiri ya haɓaka ko ina ta shiga sassan duniya amma in dai da manufar duniya za a yi to ba inda za mu je to ya gaya musu wannan don su san cewa ba wai yana yin abin da yake yi ba ne don neman abin da yake hannunsu su mutanensa yana yin abin da yake yi ne don Allah daka wannan ma ya isa ya sa su gaskata shi ya ce ba na neman ku wani abu na lada in ajriya illa ala rabbil alamin sakamako na bai zama bafaci a wajen ubangijin halittu ya ce fattakullaha wa atihun daka ku ji tsoron Allah kuma ku yi min da'a a nan malam ya ce ta karrara ta'kidan ko kuma karrara ta'kidan ya maimaita wannan jumla bayan ya faɗe ta a baya fattaqullaha wa atiyun sannan kuma ya sake maimaitawa yace saboda karfafa magana ta'kidan dan ya karfafa magana wasu ko malamai suka ce a wannan ta'sis ne ta'sis ne yana nuna cewa ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa ku kiyaye ku kiyaye dokokin Allah ku yi min da'a ku yi min biyayya saboda ba na neman wani abu na lada a wajen sai zama ta'asisi ne ba ta'kid bane ba na neman wani abu na sakamako a wajen lada na yana wajen Allah saboda haka ku ji tsoron Allah ku kiyaye wato ku ji tsoron Allah wa ati'un kuma ku yi min da'a ku yi min biyayya to haka wa'annan ayoyin suka bayyana mana cewa annabi Nuhu ya kutsa wannan hanya wadda take cike da gwaninta tare da mutanensa a wajen kiransu zuwa ga Allah shi ya zaburar da su zuwa ga abubuwa guda uku abu na farko ya bayyana musu cewa shi ɗan uwansu ne shi ɗan uwansu ne daga wannan zai sa su karɓe shi sannan ya bayyana musu amanarsa ya ce ni amintacce ne a gurin ku kun san amanata sannan ya bayyana musu ta'affufinsa kamun kansa cewa ba yana yi bane don neman wani sakamakon duniya ba yana yi bane don yana neman wani sakamako a wajensu duk abin da yake nema daga wajen Allah yake neman sa duk abin da yake nema na sakamako a wajen Allah yake nema ba a wajen wani daga cikin su ba to wa'annan abubuwa guda uku in su ba masu taurin kai bane ba masu juhudi bane ba masu girman kai bane to da sun isa su sa su yi imani da annabi Nuhu amma ba su yi imani da shi ba sai suka ce da shi qalu anu'minu karanta dan mai wuta ta kada qalu anu'minu
أنؤمن يؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين وما أنا بطارد المؤمنين إن إن أنا الله إلا إن نذير أنا إلا نذير مبين ubangiji yace qala anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun sai suka ce anu'minu laka shin yanzu za mu yi imani saboda kai kaga sai suka bude da istifham lil inkar anu'minu laka wannan istifham ne ta inkari yanzu so kake kai mu yi imani laka domin ka kaga ba su ce anu'minu bika sai suka ce a nu'minu laka mala so kake bai imani saboda kai wattaba'aka al-arzalu alhali kaskantattu ne suka bi ka ai wa qad tabaka arazilun nas alhali haqiqa kaskantattun mutane ne suka bi ka ai akhissa'un mala yace ai ma'ana kaskantattun su akhissa jam'u khasis ne ma'ana kaskantattun su alhali kaskantattun mutane ne suka bi ka tambayar su suke yi tambaya ta inkari wannan shine raddinsu wannan kuma shine dama hanyar makan gari kangararre idan aka zo masa da gaskiya ana faɗa masa gaskiya to zaka ga ya ɗauki bore zaka ga ya harzaka to sai ya fara neman me zai yaba maka na sharri karo na farko kenan me zai yaba maka na sharri ko kazafi ko kaskanci ko wulakanci ya nuna kai ba kowa bane baka cancanta a bika ba idan ya bai nasara a nan ba sai ya ɗauki matakin mai ƙarfi kamar yadda su ma za su ɗauki wannan a gaba don za su ce za su kore shi sai ya ɗauki matakin amfani da ƙarfi idan suka ga bai tasiri ba sai a haɗa kai da hukuma idan wannan bai tasiri ba kuma sai su koro muku wawayensu su yi ta zagin ku. to an zo ƙarshe ke daga nan ba wani kuma sauran wata hujja da haka sai suka ɗauki matakin farko shine bari su kaskanta shi da mabiyansa suka ce yanzu so kake mu yi imani da kai alhali kaskantattu ne suke bin ka al'arzalun jam'u arzal ne wanda shine al'aqallu min ghairihi fil mali wal jahi wan nasab wanda yake shine mafi yafi kowa kankancin dukiya kankantar dukiya da kuma daraja da kuma nasaba ta dangantaka sune al'arzalun wajen dangantaka shi ba dan kowa bane wajen dukiya kuma ba ya da dukiya talaka ne shi wajen daraja kuma ba ya da wani abu na kima da daraja a cikin mutane to sai suka ce wa annabi nuhu sun sai kake mai imani daga alhali ire-iren waɗannan su da suka bi ka sun faɗi wannan bayan annabi nuhu ya kira su zuwa ga ikhlasi zuwa ga tsarkake ibada domin Allah to sai suka ce so kake mai imani da kai alhali kaskantattu ne talakawa marasa galihu su ne wanda suke bin ka to wannan mantab wannan mantakin mana wannan amfani da kwakwalwar wanda alkur'ani yake hakaito mana anan ya hakaito shi a gurare da yawa na alkur- a cikin alkur'ani akan harsunan da yawa daga cikin majiya daɗi a duk lokacin da Allah ya aika musu annabawa to sukan jefe su da irin wannan magana ko su kaskanta su ko su wulakanta su haka sai suka fara da manzon farko wanda shine annabi nuh suka ce za mu yi imani da kai alhali kaskantattu ne suke bin ka qala sai ce wa ba ilmi bima kanu ya'malu ni ba ni da wani masaniya ba ni da wani abu na ilimi game da abin da suka kasance suna aikatawa ai wa ma ilmi bi amalihim inna ma alayya balagh ba ni da wani abu na masaniya game da aikin su kadai abin da yake kaina shine ne shine isar da sakon Allah wannan shine raddin da annabi Nuhu yayi musu yace aikin da suke aikatawa ban san me suke aikatawa ba da haka sakamakon su yana wajen Allah wannan ya gaya musu haka ala sabilin istinkar bima wajahu bihi ta fuskar yi musu yi musu inkari akan abin da suka fuskance shi da shi yace ni ba ni da wani abu da ilimi game da ayyukansu wanda ya san hakikanin niyyoyin da suke cikin zukatansu shine wa shine Allah ni aiki na kawai in karbi abin da ya zo daga gare su na zahiri in ga sun yi abu na zahiri da zahiri zan mu'amalce su a zahiri kuma mutanen kirki ne suna ibada kamar yadda Allah ya yi umarni abin da yake cikin zuciyarsu ban sani ba da haka ba ni da wani masaniya game da abin da suka kasance suna aikatawa in hisabuhum ai ma hisabuhum wa jazaohum illa ala rabbi ba wani abin da ya zamo shine binciken su hisabin su da binciken su da kuma sakan ka musu akan aikin su bai zama ba face akan ubangiji na ubangiji na shi zai musu bincike shi zai musu hisabi sannan kuma shi zai sakan ka musu akan ayyukan da suka aikata yace law tash'urun inda kun sani ai lau ta'lamu inda kuna da masaniya mana inda kun sani da inda kuna da ilimi to da kun san cewa su ba kaskantattun mutane bane ko da su kaskantattu ne a idan ku masu daraja ne a wajen Allah rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarra da su da dama zaka ga mutum a cuccure kansa a cuccure jikinsa budu budu alamar talauci da wahala amma da zai wa Allah rantsuwa ya ce na rantse sai Allah ya yi ruwa yau to yau sai Allah ya yi ruwa don kar ya kafara saboda matsayin da yake da shi a wajen Allah to akwai irin waɗannan mutane haka ku ne kuke ganin su kaskantattu wannan a ilimin ku ne amma a zahiri su ba kaskantattu bane sannan sakamakon su ba a kaina yake ba yana wajen Allah su suna da wajibin abin da Allah ya dora musu su aikata ni kuma ina da wajibin abin da Allah ya dora mun in aikata ina aikatawa wanda shine isar da sakon Allah na isar musu da sako sun karba a zahiri suna aikata abin da Allah ya umarce su binciken abin da yake cikin zuciyarsu wannan kun ba nawa bane na Allah ne amma inda kun sani to da ba za ku kalle su a matsayin kaskantattu ba in hisabuhum illa ala rabbi law tashkuru wa innam masu raunin ariyawar ku hisabun su ba wajina bai yake hisabun sai na wajen Allah Allah shi ya san badinin su ya san halayyar su fiye da ni amma lau tash'urun ai lau kuntum min ahli al-fahmi wash-shu'ur inda kun kasance cikin ma'abuta fa'inta da shu'uri game da haƙiƙanin al'amurra ku bambance mai kyau da mara kyau to da kun san cewa wa'annan ba kaskantattun mutane bane su ne manyan mutanen su ne masu darajar su ne masu kimar a wajen Allah dama kuma kima da ake samu ta wajen Allah ita ce a burtuciya inna akramakum indallahi atqakum mafi takawarku shine mafi darajar ku a wajen Allah daraja ta duniya ba ita ce ake kallo ba daraja ta lahira wanda mutum zai samu a lahira so da dama zaka ga mutum a duniya ana bin sa da jiniya ana masa kaza ana masa kaza na girmamawa amma a lahira kaga mala'iku suna jibgar sa za a kai shi wuta wani kuma a nan duniya ka ganshi a kaskance a wulakance ana wulakanta shi amma a lahira kaga mala'iku suna masa rakiya kamar da ake wa gwamnati rakiya za a kai shi aljanna wanda ita ce daraja ta ƙarshe ba wannan daraja ta duniya ba lokacin tsayawa ya yi da haka sai mai haƙuri a nan aka ce ana yin tambayoyi ko lokacin tambayoyi ya wuce ok to shi kenan wanda yake da tambayoyi sai rubuto idan gobe in mun zo sai a karanta tambayoyi sai a yi bayanin su insha Allah kidan daman karatun awa ɗaya ne ko mun cika awa da ka sai mu tsaya a nan da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana malam sai a rufe addu'a